أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لتنين شابير قوة رمضان هجرة منزل سيرة منزل رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكة زوى مدينة shekara ta 1445 wanda ya daidai da 25 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2024 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul tauba a jiya mun tsaya a aya ta 108 zuwa aya ta 109 a shafi na 204 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya malam Allah ce a faman assasa bunyana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار أمن أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين نعم ما شاء الله kamar yadda muka yi alkawali muna dan takowar matsaloli na zakka na kowane wato a wannan zamanin yau ma haka ne za mu dan taba wani abu daga ciki sai kuma mu dawo akan tafsiri da muke yi jiya mun tattauna akan abin da ake nufi da wato hannun jari da kuma yadda ake fidda ma hannun jari wato zakka da kuma irin nau'uka na hannun jari to sannan kuma mun manta ba mu faɗi ba cewa shi wannan hannun jarin yana da kima a kasuwa ko kuma yadda ma'ilimtan shi suke karkasa shi akwai kima wadda suke cewa ana kiranta alƙima lismiya hannun jari ana sanya mishi kima ta sunan shi sai a ce to hannun jari ɗaya za a sayar da shi misali dala goma kenan in kana son ka sai hannun jari biyu sai ka bada mi dala ashirin misali mun gane wannan ko to wannan kuma galibi lokacin da za a fara wato aiki da kamfani a wannan lokacin ake fara sun yawo wannan sunan sannan akwai qimatul isbar qima ta wato isbar yadda ya fito a gane ko ma'ana bayan ita kamfani ta faɗi nata in an yi shela to kuma da wannan zai fito wani lokacin tana yiwa kamfani ya faɗa amma daga baya kuma sai ya fito ba da wannan kimar ba ya zamanto ya wuce amma dai ba zai zamanto ƙasa ga abin da an ka faɗa ba sai dai ko ya fi ko ya zamanto daidai shi ne ƙimatul isba akwai ƙimar daftariya ƙima ta daftar daftar shi ne abin rubutu wa hiya qimatu sahmi ba'da khasm iltizamat ash-sharika wa qismati usuliha ala adad al-ashum al-musaddara aw qismatu al-huquq al-mulkiyya رأس المال المدفوع الاحتياطات الأرباح المحتجزة على عدد الأسهم المصدرة القيمة الدفترية إتشي قيمة ودى أربوشي أكن تكردا باين أرغي أنسيا شركة تاسم وترأس المال معنا كابيتال كنن an gane ko sannan an samu kuɗi na inshora na assurance sannan an samu ƙimar ribar da ake zance za a samu to a wanda lokaci sai a sa ƙimatu daftariya wannan ita ake kira ƙimatu ad-daftariya bayan an cire iltizamatu na sharika da kismatu usuliha iltizamat kinta abinda tabbiya tunda kamfani zai biya kuɗi na kaza na kaza na kaza na kaza na kaza to sai an tabbatar da kamfanin ya tabbatu zai fara aiki to kuma sai a samu alqima ad-daftariyya akwai alqima al-haqiqiyya wa hiya nasibu saham fi mumtalakat ash-sharika shine wato nasibu saham abinda rabon da shi hannun jari yake samu fil mumtalakati sharika a cikin abinda wato ita shi kamfani yake kawowa sai kuma alqima suqiyya wato kima ta kasuwa nawa ake sayar da hannun jarin alqimatu allati alqimatu allati yuba'u biha samu fi suqi wanda kuma zaka ji an ce hannun jarin kamfani kaza ya fadi ko kuma ya tashi wa hiya tatagayyaru bihasbi halati al-ardi wal qalam kaga hannun guni kamfani idan ana nema sai ya yi tsada idan kuma ba a neman hannun kamfanin jari sai da mutumi ya faɗi to kaga waɗanda abubuwa da da sun zo duka malamai sun yi bincike kansu amma wani gigitacce sai ka ce a ka ina malamai sun kasantancen wani capitalism da wani hannun jari gashi kuma rubuce ki kuma an yi bincike kan shi an faɗi hukuncin hukuncin sa da haka ya kamata karatun matsaloli na zamani yana da muhimmanci wato ga abin nan to yanzu sai matsalar da zamu dauko a yau zakatu sharikati almutaaddidatil jinsiyat zakkar wato kamfunan da suke wato na kasashe daban-daban ma'ana suna da branch ko wato ba kamfani ne na mutanen kasa ɗaya ba ko kuma kamfuna ne waɗanda suna da rassa a wurare daban-daban a duniya to ya za a fitar musu da zakka to shine me ake nufi da waɗannan kamfuna sun ka ce abinda ake nufi da asharikat muta'addidatul jinsiyat milci national in kaji an ce milci da faransanci abinda ya lillimka daga nan an ka samu multiplication ko ba a bane majmu'atun min ash-sharikatil walida wato in an ce ash-sharikatu muta'addidatul jinsiyat sharika walida ita ce wato kamfanin da wani kamfani ya haifar da shi ma'ana kamfani na iya mi fitar da wani kamfani to awi tabi'a allati tuzawilu kullu minha an shita intajiya kaka iske kowane kamfani yana da nashi aiki da yake yi fi duwalin mukhtalifa sai ka iske kamfanin da yake kera mota a wani wuri a wata kasa kuma ya bude wani bangare ba mota yake kera ba salula yake kera ba ba sani ko mun fahimta ba to irin waɗannan ake cewa wato abin nan al-mutaaddidatul jinsiyat ko al-mutaaddidatul qawmiyat wanda yanzu cikin ilimin globalization ko mondialization turawa suna son su yada irin wannan tunani har ya kai ga addini addinin duniya ba ya koma addini ɗaya wanda wannan ba zai yi ba kasuwanci daban addinai daban ko ba haka da bane sannan kuma waɗannan muta'addidatul jinsiyat ko kuma muta'addidatul qawmiyat suke kiran kamfunna ne masu girma kwarai da gaske sannan kuma ba dole bane ya zamanto kamfunnan suna fitar da suna yin aibu iri ɗaya ne za ka tana yiwa kamfanin na asali shi motoci yake kerawa amma da ya tattara kuɗinsa kuma sai ya buɗe wani kamfani a wata ƙasa sai ya ga sun yi buƙatar salula sai buga musu kamfanin salula ba sai ko mun fahimta ba to sannan kuma wannan yana nuna cewa waɗannan kamfuna ba a ƙasa guda suke ba ko ba ka bane domin an ce muta'addidatul jinsiyya tana yiwa kamfanin akwai shi a wata ƙasa yana yiwa kamfanin abu guda yake sayarwa a duniya salula duk duniya amma kuma yana da wato yana da kamar a ce rassa daban-daban a duniya tana yiwa kuma a kamfanin na asalin babba yana kera mota amma can wata ƙasa ya buɗe wani kamfani yana sayar da ni salula ina fata an fahimci to ya za a fitar musu da zakka me yasa ake samun matsala saboda idan kamfani ya zanna ƙasa daban-daban ne ma'ana 'yan ƙasa daban-daban ke da shi to za ka iska akwai musulmai akwai kafirai ba ba kana bane to musulmi yana da hannun jari a ciki kafiri yana da hannun jari mu ce misali dan china na da hannun jari dan afirka na da hannun jari dan america na da hannun jari kuma yanzu ana kasuwanci kamfanin ya haɓaka ya girma kuma shekara ta zo ya za a fitar da zakka kaga kafiri ne bai fitar da zakka ko ba ka bane to kaga wannan ana kawo shi ne saboda mas'ala ce ta zamani sai malamai suke cewa to abin da ya kamata kowa ya je ya fitar da zakashi a cikin rabon da ke gari shi kafiri bai fitar da zakka ba ka cewa ta to tunda kafirai ba za su fitar ba ai ni kamfanin mu ba ya fitar da zakka ba zan fitar ba a'a kai musulmi Allah ya dora ba ka fitar da zakka a cikin dukiyarka mun gane wannan da kyau ko to da kai da kyau mu fahimci wannan idan kuma kamfanin yana fitar da zakka to kuma yanzu yadda za a yi ka a sami matsala in duk kamfunan misali na musulmai ne to shi kenan shi kamfanin babba zai karɓo ribarsa daga kamfani karami idan ma'ana kuɗi ne ya bashi ya kasuwanci sai ya karɓo dukiyarsa ya san nawa ya samu ya hada da dukiyarsa wannan wanda yake da ita sai ya fitar da zakka shi ko wancan kamfanin idan ya hada dukiyarsa bayan ya sallami manyan kamfuna sai ga nawa yake da su in kamfanin ne zai fitar da zakka sai ya fitar da zakka ba sani ko mun fahimta yawa kuma duk inda ta kai ta kawo dai musulmi ya fitar ma dukiyarsa zakka sauran kafiran kai baka da magana akan zakkarsu ko baka da bani Allah ne da yin bayani akan yadda ba su fitar da zakka kuma ya faɗi wanda bai fitar da ita ba abin da zai masa ko baka da bani ya ayyuhal ladina amanu inna kathiran min al-ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah wal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum فذوقوا ما كنتم تكنزون الله الله كمل سني malam musa ta karanta aya afaman assasa bunyana
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين
na'am idan muka duba wannan aya tana da alaka da ayoyin da suka gabata saboda tana bayani ne kan waɗanda suka gina masallaci ba da kyakkyawar manufa ba haka ne ko ba haka ba to nan kuma sai an ka buga misali a kansu dama an faɗi waɗansu gina masallaci da mummunan manufa kaga wanda yake nuna alkur'ani mu'jiza ne da alkur'ani ba daga wajen Allah yake ba da annabi sallallahu alaihi wasallam bai san cewa da mummunan manufa an kai wannan masallaci ba sannan da shi yayi qur'anin bai ce maka shi la taqum fihi abada ko haka da bane mutum bai ba kai ne umarni ya hada shi ko haka da bane yace la taqum fihi abada la basjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin haqqu an taqum fi sai ce la aqum fihi abada amma la taqum umarni ne daga wajen Allah mun fahimci wannan da kyau akwai wani mahaukaci da akwai wani gari ba zan faɗi kore gari da ba idan ya zo ya iske an ada shayi an gane ko irin wannan shayi da ake shashi ba sai ya zauna to idan ya ga tukunya ta kare ta shayi ba a dora wata ba in an dora wata sai ya zama shi har asuba ana tare da shi amma daga lokacin da an fara wanke kayan shayi to shi ya san sunansa sai ya kira sunansa shi da kanshi zai kira sunansa kuma sai ba kanshi amsa sai ce an ce ka tashi ka tai zuwa gida ina fata mai kini to kaga shi ya kira kanshi kuma shi ya bi shi ya ba kanshi umarni to kaga wanda yanki ne wato na hauka to ina fata an fahimta to wannan ayar da Allah subhanahu wataala ya ce la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi wani masallaci ne ussisa ala taqwa a jiya sai mun kamanta ba mu kawo bayanin malamai ba kuma bayani ne wanda yana da muhimmanci ibn kathir a cikin tafsirin sa yace wa qad sarraha bi annahu masjid quba ko ba haka ba jama'atun min as-salaf kenan wa qad sarraha jama'atun min as-salaf la taqdim wa ta'khir la masjidun ussisa ala taqwa jama'a daga cikin salaf sun tafi cewa masjidu quba ake nufi ina fata an fahimci ya kawo su daban-daban daban-daban daban sannan kuma ya kawo hadisan da suke karfafa wannan magana to kaga nan yana daga cikin abin da ke son ɗalibin ilimi ya koya idan aka ce jama'a sun tafi kan kaza to in akwai dalilan su in ayoyi ne sai ka kawo ayoyin in hadisan nan ba sai ka karanta hadisan gaba ɗaya ba sai ka duba sun sun inganta da ko su inganta ba in duk hadisan ba su inganta ba sai ka ce ba su inganta ba in duk sun inganta kuma sai ka ce to sun inganta in kuma sun ka inganta don sun inganta ba sai ka ce to hadisi goma a gare mu a wurin biyar sun inganta da na wani da na wani da na wani da wani biyar ba su inganta ba da na wani da na wani da na wani da wani kaga ka sahala ba kanka bayanin mas'ala mun gane wannan to ibnu kathir da ya kawo wannan sai ce to malamai akwai hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga in ka zo akwai hadisi na sahal bin sa'ad an gane ko an ubayy bin ka'ab anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala al masjidu alladhi ussisa ala taqwa masjidi hada kaga wannan ya nuna masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake nufi yace tafarrada bihi ahmad ahmad dai ruwaito shi kaga wannan yake nuna maka cewa ashe ibnu kathir ba karamin malamin hadisi bane don sanin mutum guda ɗaya yake banta da kawo hadisi ba karamin aiki bane sai ka dogon bincike sannan kuma an samu hadisi imamu ahmad ya kawo shi shi ma daga sa'ad bin sa'ad as-sa'idi an zo ma wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin nan ne masallacin shi da ake nuhi da masjidin ussisa ala taqwa ya kawo hadisai jere to kaga ne sunan duka da muriwa ya ce ta musnad imam ahmad yace hadithun akhar tariqun akhar yace tariqun akhar duka ya ta kawo sunan da ke nuna masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi ai ya kawo wani hadisi ikhtalafa rajulani rajulun min bani khudra khudra bani khudra waɗanda su ana kiran su bani khudra ko bani khudara yan uwansu ne daga nan aka samu abu sa'id al-khudri an gane ko sun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambayar wani masallaci ne wani masallaci ne ussisa ala taqwa sai ce huwa hadha al-masjid manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce masallaci na ko ba ka bane to kuma sai ka samu wasu riwayoyi an gane ko yace wa qad qala bi annahu masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam jama'atun min as-salaf wal khalaf akwai jama'a daga salaf da khalaf sun tafi cewa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma waɗansu daga cikin malamai kuma sun tafi cewa masallacin da ake nufi masallacin Quba ne dan an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambaye su ko ba haka ba to kaga akwai dan Qur'aniyu sai ki kaje wasu hadisai sun ce wai masallacin Quba ne wasu hadisai kuma sun dawo sun ce masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi ina fata an fahimci ni a wata riwaya ma ta abin da riwaya ce ta sahihi muslim imam muslim ya kawo ta yace fa akhadha kaffan min hasba'a sai abin nan yace ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa dakhaltu alaihi fi bait li ba'd nisa'ihi fa qultu ya rasulullah ayna almasjid alladhi ussisa ala taqwa قال فأخذ كفا من حصباء سيما الله صلى الله عليه وسلم بتاع في ندوة حصباء فضرب به الأرض يبقى كسر شيء ثم قال هو مسجدكم هذا هذا هو الرواية شيء صحيح مسلم to yanzu kaga yaya za a yi can an ce kaza can an ce kaza dan qur'ani sai ce to kai kajiya yanzu ya zamu yi da waɗannan maganganu za mu iya haɗa su ko kuma za mu iya haɗa su ba ko kuma tarjihi za mu yi kuma gashi an ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan to idan muka zo sai malamai suka ce in ana son wato ayi aljam'u bainal bainal ahadith da an ka ce la masjidun ussisa ala taqwa sanadiyar sababin nuzul na wannan aya shine masallacin quba don can ne akwai fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu amma da iman za Allah sallallahu alaihi wasallam ce la masjidun ussisa ala taqwa saboda in ana maganar masallacin da aka gina akan takawa babu masallaci irin nawa irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dan ya karanta da su cewa masjidun ussisa ala taqwa bai takaita a Quba ba bai takaita ga masallacin shi ba duk masallacin da aka gina akan kyakkyawan niyya zai zalla masjidun ussisa ala taqwa mun gane wannan duk masallacin da an kai don Allah suna ne masjidul usisa ala taqwa duk masallacin da aka yi ba dan Allah ba ko a ina ne ko a wani zamani ne sai ya zama to masjidul dirar masallaci ne cutar da musulunci mun gane wannan da kyau da haka kan wani zai ci maka to kai kajiya can wai an ce kaza nan kuma an ce kaza la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu malaman har da alqur'ani sun ka ce duk cikin alqur'ani kab kaf kaf in ji malam bahaushe in ji malam babban mahaukaci ko ba kana bane sun ka ce babu inda fihi ta zo cikin qur'ani kuma fihi ta biyo bayan ta sai a wannan wuri cikin suratul tawbah kaga fihi rijalu ato la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi kuma fihi rijalu duk cikin qur'ani babu inda fihi bi sun kabe in ba da ba amma malaman har da qur'ani suka faɗa in ka samu wani wuri na biyu ka kawo mu gyara musu babu ruwa da fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin to sai Allah ya tambaya anan afa man assasa bunyana jiya mun karanta wato abin nan ɗaiɗaikun kalimomi da mai jalali ne ya kawo kenan ba sai mun sake maimaita su ba tambaya ce Allah subhanahu wataala yi ta takriri kuma dan ba da misali ka gane bambanci tsakanin masallacin da an kai don Allah da wanda ba don Allah aka yi shi ba to idan muka zo wajen qira'at da yadda za a taujihin qira'o'in da sun ka zo da Allah subhanahu wataala ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan qira'a ta nafi da qira'a ta ibnu amir an gane ko sun karanta afaman ussisa jiya ma alarma ai ya karanta afaman ussisa an kai an kai an ka ja da baya to ba laifi in qira'at da alarma ya karanta da ita an gane ko ba kira'a ce ta nafi ba da ibnu abir ana iya cewa arma wannan lafazin bai zuwa cikin wannan kira'a ba ko ba haka ba amma cikin kira'o'in da suka inganta tabbas akwai wannan kira'a afaman ussisa bunyanuhu an gane ko ko afaman ussisa tunda warshe yana da naql afaman ussisa bunyanuhu sai a ce bunyanuhu domin ussisa ba a kawo fa'il ba sannan kuma akwai afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman ussisa bunyanuhu ala shafa jurfin ha ko ko khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin wato ha ko kuma he tunda akwai masu ihana wani bai ji an ce he da ba zai cewa to shi bai san da wannan ba to ya za mu taujihin wannan qira'at sai malaman da suke taujihin qira'o'in alqur'ani wato ta fuska alqur'ani kun san na faɗa ana taujihin qira'o'in alqur'ani da alqur'ani ana taujihin qira'o'in alqur'ani da ilimin nahwu da sarf ana taujihin qira'o'in alqur'ani da ilimin balagha duka ina zan bada wannan misali ko ba ka bane to yanzu za mu fara taujihin su da alqur'ani da an ka ce afaman ussisa bunyanuhu a ƙira'a ta nafi da ibn amir shin wanda an gina an aza tubalin gininsa ba haɗu wanda ya aza ba ko ba ka da bane sannan afaman ussisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman ussisa bunyanuhu sai an ka ce to wannan ƙira'a amma qira'atu tasmiya lil maf'ul faqad jaa qablaha musamman lil maf'ul aidan da qawli aidan qawluhu ta'ala la masjidun ussisa ussisa ala taqwa kaga ussisa ala taqwa duk qurra sun karanta ussisa to kenan wannan qira'a ta yi kamanceceniya da afaman ussisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwan an samu lafazin da yake gaskata wannan qira'a cikin alqur'ani da kuma qira'a ta alqur'ani wa amma qira'atu tasmiya lil fa'il to qira'a da tace afaman assasa bunyanahu tayi fatha tunda assasa na akwai fa'ili bunyanahu shine maf'ulun bihi ko ba kanan bane sun ka ce ita ko fahtujja laha bima jaa fi sadr al-qissa an kafa hujja da ita da abin da yazo a cikin tsakiyar qissa shine sadr al-qissa min tasmiyati min tasmiyati lil-fa'il domin an kira fa'ili wa huwa qawluhu ta'ala wal ladina ittakhadhu masjidan dirar kaga fa kama anna al-ittikhadha musnadun lahum kaga su sun kariki masallaci kuma sai an ka nuna gina masallacin daga wajen wa fito daga wajen su kinan kaga dukkan kira'o'in babu wata kira'a wadda ta cika wadda wata warware wuta dukkan su suna da abin da musu shaida afaman ussisa tana da alaka la masjidun ussisa ala taqwa sannan afaman assasa bunyanahu wal ladina ittakhadhu masjidan ittakhadhu masjidan assasa masjidan ba sani ko mun fahimta ba wannan abin da shahi qira'at kenan da haka kakka jo ta qira'a kace to kai baka san da wannan ba to afaman assasa bunyanahu inji Allah shin wanda ya gina ya aza tubalin gininsa ba shine bas ba kalima ta bunyan bana yabni ne ko asalinta daga fi'li na bana yabni sai a ce bina'an to kaga bina'an asalin shi binayun ne afaman assasa bunyanahu shin wanda ya aza tubalin gininsa ala taqwa min Allah akan jin tsoron Allah ko ba haka nan bane ko kuma waɗansu malamai sun ce ala taqwa min Allah qasidan bi bunyanihi taqwa Allah ma'ana yana nufi da ginin sa jin tsoron Allah subhanahu ta'ala. khairun shin shine mai alkhairi da kunan ba a cewa shine mafi alkhairi domin wanda ya gina masallaci ba dan Allah ba wani alkhairi tare da shi shi yasa muka ce nan ba a fassara shi tun jiya mun faɗi wannan khairun shine mai alkhairi amman assasa bunyanahu ko ko wanda ya gina ginin sa ala shafa jurufin har ko ala shafa jurfin har jiya sai mun kace mai jalalin ya kawo ya ce sun karanta da sukuni wasu kuma sun karanta da ni da dhamma to wane ne ya karanta da sukuni sannan wane ne ya karanta da dhamma an gane ko idan muka duba imamu hamza da imamu khalaf da imamu ibnu amir da imamu shu'ba su sun karanta ala shafa jurfin ha sauran sun karanta ala shafa jurufin ha to in ba an faɗa ba ma an bambanta maka da karatu ba za ka iya fahimta ba in ba karanta ilmul qira'at ba shi yasa in malaman qira'at suna kuskurantar da wani lokacin da ake musabaka kakkai ma baki kai sai ga baka kuskure ba to kai ka san kira'o'i gaba ɗaya ka san wasali ya canza ko bai canza ba kai sai kake kana cin tuwo kana kallo to ina mi ka sani cikin qira'at da ka kace a an yi ma wani adalci ba yi ma wani adalci ba mi ka sani cikin qira'at balle haka yi hukunci mun gane wannan sannan kuma wanga ikhtilafu ne wanda bai da alaka da canza ma'ana da jurfin da jurufin bai da canza ma'ana da haka shi sa za ku ga galibi galibi eh, malaman tas- tafsiri na alkur'ani ba cika karkata zuwa ga ikhtilafin qur'a ba wanda bai da alaka da ma'ana ina fata mu cini domin an ce jurfin da jurfin duk ma'anarsu daya ma'anarsu bata canza ba sai ga malaman tafsiri galibi ba su ta'ariji zuwa ga ikhtilafin qira'at wanda bai da alaka da ikhtilafin ma'ana ala shafa jurfin ha shin yana zamantowa irin wanda ya zamanto ala shafa jurfin akan gaba ta jurfin ma'ana rafi ko kuma ka ce wato abin nan Eh, gaba kenan shafa gefe jurufin gaba ko ba haka nan bane har wanda yake mai wato harin yayi kusa ya risbi an gane ko wanda yake yayi kusa ya fado to yanzu ya za a yi shi menene ake nufi da har har malaman lugha sun yi sabani a asalin wannan kalima waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa ita kalima ta harin wato asluha maqlubun ce ya an ka ce maqlub akwai wani abu da ake ce ma kalbul makani cikin ilmu sarf wani harafi na gaba sai a maido shi baya in ni ce jazaba ja za ba ya jawo shine jazaba ko to kuma sai in ce jabaza to in ni ce jabaza kaga na dauko zalun na maido turin mi wurin ba'un nayi alqalbul makani to shi harin din nan asalin shi wato da an ka ce harin ita ra'un ita ya kamata ta koma baya an gane ko a alif ta koma gaba domin asalin shi sun kace ismul fa'il ne asalin shi hawir ne hawir hawir ko kuma hayir a larabci an kace hara yahuru abu ya wato ruguje ko kuma hara yahiru nan da haba ba muke magana fa abu ya ruguje ina fata an fahimci mu to ismul fa'il sai a ce hawir amma ga ka'ida sai a maida shi alhamza kaga qala yaqulu sai a ce qa'il asluhu qawil ne sai aka ce qa'il to hara yahuru ko ko ba'a yabi'u ba'i aslin shi ba'i ne ina fata ana fahimta ka sai suka ce to aslin shi ismul fa'il ne min hara yahuru to maimakon a ce hawir sai an ka ce harin sai an kai qalbul makani ina fata ana fahimta ta ma'ana wato wazanin shi ya koma fali an ɗauki ainun an mai da taurin lamu waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a shi wannan hawirkin an shafe wawun ɗin shi ne ba wani abu da bari i'tibaq ba wani kalbul makani in an ce i'tibaq ka rike shi ne abinda kawai haka aka yi shi ba wani hujja ba wani dalili ko ba haka da bane ka san in mutum ya kai ya cika da tumbatsa kuɗi suka yi mutum yawa ko mulki aka cewa da me yasa kai sai ce kawai dan lagara ba ni ko ba ka da bin eh ko ba haka ba kuma balaga ita na tusa katon kaddara in ya ce koshi kawai sai buji katanga bam sai a ce lahiya sai ce a haka na ta yi ta nuna ne ko ba ka da bin ko kuma hauka in ta kama mutum in mutum ya yi abu ne ce wani lahiya sai ce a mu haka na ta nuna ba ko ba ka da bin aka ce ba hauka ce ta hwada rijiya da ta hwada rijiya aka ce jama'a ko a nemo maza don Allah a samu a hiddota a samu a hiddota don Allah ina maza suke a samu tsawwa da yaggwai an gane ko tsawwa da yaggwai a hiddota ta ce to mu ne ta kuce ake na ana ji mu ne muna da muna wanka mu ina fata ana fahimta ta to shi yasa sai an kai mishi i'rabi i'tibata an shafe wawan kuma an kai mishi i'rabi wato da harufan da suke zuwa karshe kenan hadha harun ra'aytu haran wa marartu bi harin sun kace kawai shahiwa da an kai ba wani dalilin da yasa an kai wannan magana ta uku sun kace annahu la qalba fihi wala haffa ba a kan kalbin wata kalma ba kuma ba a shafe komai ba kenan su sun tafi cewa babu kalbu babu hasu kwata kwata sun kace asluhu hawira ko hayira asalin fi'ilinsa kenan hawira abu ya ruguje hayira abu ya ruguje fataharraka harful illa harful illa shine wawun ko ya'un kenan anan wa fataha ma qablahu fa quliba alifun fasara ka qawlihim ha kenan wawun ko ya'un tunda tana da fatha sai an kai sai an kai kalbukin sai ta koma alif kaga qala asluhu qawala to tunda taharraka harful illa sai an kamar da shi qala to shi ma wanga hawara ko ba karan bane wato harful wawun din sai an kai maida ta alif sai koma har ko ko hayara ne sai an kai ma ya'un alif an kai kalbin ta koma alif an koma har ka ji asalin kalimar ka taba tsaya kai bincike ka san asalin kalimar kawai kai ne faɗaɗe za ka yi to shine Allah ce afa man assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin shin wanda ya gina ginin shi akan jin tsoron Allah zai zama to tamkar wanda amman assasa bunyana tamkar wanda ya gina ginin shi ala shafa jurfin ha akan gefen wato abin nan eh, shafa gefen jurufin gaba harin ta halaka fanhara bihi fi nari jahannam sai ya rubuta da shi a cikin wutar jahannama kaga da wanda ya gini na tsoron Allah wanda zai je aljanna ko ba haka nan bane da wanda ya ginin da ba na gaskiya ba wanda zai je wutar jahannama suna zama daya wannan ba za su zama daya ba wannan zai baka wato wani abu mu rike da kyau akwai abin da ake kira alqiyas muna ji malamai suna cewa kiyasi ko ai kiyasi larabci ne kasa ya kisu na kiyasa sai malam bahaushe ce kakkamin kiyasin banza ko ba kana bane to kiyasi shine ruhi na shari'ar musulunci in babu kiyasi shari'ar musulunci za a yi mata illa shi yasa za ku ga yan zahiriya da kuma yan qur'aniyu na galibin abin da suke son su yi inkari shine kiyasi don in akwai kiyasi shari'ar musulunci za ta fadada in babu kiyasi shari'ar musulunci za ta kaita yanzu ayar da ta ce ga hukuncin da za a yi waɗanda sun kai li'ani والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء كما كان بني فجلدوهم 80 جلده ما suka tafi da zancen li'ani da an kai to yanzu in babu kiyasi sai an ka samu ya samu irin wannan matsalar ya zamu yi musu hukunci ya zamu musu hukunci za a sake saukar da wata aya ne ta wani hukuncin su a'a za mu yi kiyasin halin waɗancan ne akan halin waɗannan mun gane wannan da kyau to a nan qur'ani ya tabbatar da akwai kiyasi kiyasi kala biyu ne mai duk hankalinka da kyau akwai kiyasi na gaskiya akwai kiyasi na ni na banza wanda in ka karanta usulul fiqh zaka ga rukunnan kiyasi akwai al-aslu akwai al-far'u akwai al-illa akwai al-hukm sannan akwai qiyasu shabahi ko ba ka dan bane akwai qiyasul illa amma wannan ba ina sun bari saboda in wayar muna da kai nan da Allah ce afa man assasa bunyanahu ibnu kathir yace yaqulu ta'ala Allah ya ce la yastawi man assasa bunyanahu wanda ya aza ginin sa ala taqwa min Allah akan tsoron Allah wa ridwanin mun ce shuba ya karanta wa ridwan ko ba ka bane wanda ya aza ginin shi akan jin tsoron Allah an gane ko wa man bana masjidan diraran da wanda ya gina wa masallaci diraran da cutarwa anan la yastawi akwai kiyasi ashe abubuwan da suke kamanceceniya da juna sai a musu sai a musu kiyasi duk giyar da duk abin da zai sa maye tun daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa tashin alkiyama duk abin da zai sa maye ya zan mi ya zan haramu kan wani ya ce maka kai malamai wai sun ce wai wai whisky haramun ta to ko qur'ani a buɗa mana malla ila na inda Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal whisky haram ni ban gari ba sai ya tsayi ba gani wani wani in dan dan dan dan duniya afirka na ci maka dan abin nan aka maka Allah wai kun ce burkutu haramta ni ban ga inda qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu innamal burkutu haram kuma annabi bai ce burkutu haramta ba kai mallan kudu haramta ta a a kullu muskirin haram kullu ma khamara al aqla fa huwa khamru duk abin da hana hankali aiki satara hunki ne hana shi aiki shi ma giya ne in ba haka ba sai a yi wasa da kulkuto wannan ka'ida ce mai muhimmanci kaga Allah ya yi ya kore cewa da wanda ya masallaci dan Allah da wanda ya masallaci ba dan Allah ba dai suke ba kenan mutanen da suka yi masallaci dan Allah kuma daidai suke kenan muna iya kiyasin masallaci dubu in dai don Allah aka yi su duka masallatai ne nani na gari masallatai dubu waɗanda aka gina akan mummunan niyya duka su ba masallatai ne na gari ba kaga na an yi kiyasi shi yasa qur'ani ya zo da kiyasi أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أفمن يخلق يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون القياس القرآني آيوين ما سيا أما إما كغاني بس يوني يقولي وصل هنكرنك الله يتبت الوصف أبو ديدي سكي وصف هذه سكي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون abadan ba zai taɓa yiwuwa ba mun gane wannan to kaga qur'ani ya tabbatar da wannan da haka dan qur'ani yu da kace babu qiyasi baka gane alqur'ani ba khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin ha fanhara bihi fi nari jahannam sai ya fada da shi a cikin wutar jahannama kaga nan an ƙara alif da lam in mun ce asalin shi hawara ne ko hayara ne sai aka ƙara alif da lam da nunun kaga qatala ko baka da bani eh masa talaka sai a ce in talaka kaga an ƙara alif da nunun to kaga hara ko hawara ne ko hayara ne sai an ka ƙara alif da nunun sai an ka ce in hara kina asalin shi in hawara ne ko ko in hayara ne sai dai ka gane alifun da nunun rike da kyau da sun shiga cikin fi'ili sai kaga ya koma fi'ili lazimi kaga in an ce fa'ala ya aikata in fa'ala ba ya aikata ba ya dawo kinan bai yi aiki ba ya yi tasiri akan shi in fi'ala kaga talaka ana iya cewa talaka ya saki in talaka shi da kanshi ne tafi ba'asa ya tura in ba'asa ya tunkuda dafa'a ya tunkuda in dafa'a ya tunkuda kansa in ya in an ka sa alifu da nunun ya koma ko da muta'addina zai dawo ni zai dawo fi matsayin fi'ili lazimi fanhara bihi fi nari jahannam sai wannan gaba ta rubuta da shi a cikin wutar jahannama wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin muka ce Allah subhanahu wata'ala ba zai shiryar da mutane azzalumai ba sai in dai suna akan zaluncin su sai in sun bari sun daina mun ce nan zalunci na ya dauka kafirci Allah ba zai shiryar da mutane kafirai ba ko ko Allah ba zai shiryar da masu zalunci ba ko babba ko karami wanda Allah ya san ba zai shiryu ba ake nufi ko kuma na amun ne maksus Allah ba zai shirya azzalumai ba sai waɗanda ya san suna da kyakkyawan niyya sai ya ba su ikon su tuba in sun tuba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da su mun gane wannan malam mu ji aya ta gaba la yazalu bunyanuhum
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم mai jalalai da muke dubawa ya ce la ya zalu bunyanuhum ginin su ba zai gushe ba alladhi bana waɗanda sun ka gi- su- wanda suka gina ribatan zai ba zai gushe ba zai zama to ribatan shakkan kenan abin shakka fi qulubihim a cikin zukatansu shi yasa duk abin da ba na gaskiya bane sai ya haifar maka da shakka da kaga mutum bai shakka mai gaskiya ne ko ba haka nan bane eh da kaga mutum bai shakka gaskiya gare shi Awo, amma su sun san abin da sun kai ba na kwarai bane shi yasa ma malam Bahaushe cikin hadisin shi na Hausa yace bari jin tsoron kira ji tsoron mi ji tsoron laifi galibin masu to- police masu investigation ba sai ba ko akwai tsoron ga na fatan fice suna gane mutumin da yake da gaskiya da wanda bai da gaskiya da kallon idon mutum mai gaskiya bai jin tsoron ya kalle ka ga ba magana ba haka nan bane amma wanda bai da gaskiya fa shi yasa da ka ce wa mutum dibanni ka dube ni da kyau ka ga magana sai ka ga yana haka ba to in ka ga ana haka ga dan babu gaskiya ko wani mutum shi yasa wani baturi ake ba da labarin sa a kasar am- eh, ingila sai yayi wani bincike sai yayi wata na'ura wadda ana amfani da ita a wajen yan sanda ko mu ce police an gane ko sai a gane mutum magana da yake faɗa gaskiya ce ko ƙarya shi ne wato wannan na'urar za a ɗora ta daidai goshin mutum daidai nan sai ta tsaya daidai to shi ko ya sani ko bai sani ba idan yayi ƙarya sai ta nuna alama danja ma'ana ruji kenan idan yayi gaskiya sai ta sa alama wato kore ko in ce tsanwa sai ana ganin an yi wani bincike wanda an yi kokari can da suka fi da wannan sai aka ce musu ai alqur'ani ya riga ya yi ishara zuwa ga wannan don Allah ce kalla la in lam yantahi la nasfa'an bin nasiya nasiyatin kadibatin khatiha nasiya ce mai ƙarya ashe dan adam in shi na ƙarya nan nashi canzawa yake yasa mutumin da ke da gaskiya baya jin tsoron yi magana da kaga mutum na dan soke kai na to abin nan babu gaskiya ko ba ka nan bane yace to illa an taqatta'a yace ta tafassala kenan ta tsatsage ta tafassala daga alfasul ne abu ya tsatsage ya rarraba da juna qulubuhum kenan shakkan nan tana tare da su sai zukatansu an gane ko sun tsatsage bi an ya mutu su mutu matak in ji malam bahaushe ma'ana shakka tana tare da su sai sun mutu kaga wannan ya nuna cewa ashe da Allah ce ba zai shirye da su ba dan ya san ba su da niyyar tuba mun gane wannan da ke ko kuma wannan ijazi ne na alkur'ani domin an haɗi cewa wato kudiba yana daga cikin abinda masu nuna ijazin alkur'ani suke nunawa wanda kuma in ka diba ma cikin jalalai ne akwai shi kari mil wanda wanda na taɓa ku labarin shi fada ɗan ƙasar kanada shi ma ya ciro irin waɗannan yana daga cikin abin da ke nuna alkur'ani mu'jiza ne shine ya bada al-ikhbarul ghaibi al-ikhbarul ghaibi shine a bada labarin abin da zai zo gaba ko ba ka bane kuma ba a sabawa kaga ko ka sai zo ya faɗi magana sai ta taba ko ba ka bane sai ce a ai mun dan yi kuskure na da bala'i goma ne zai same ka sai mun ka dan yi kuskure to yanzu dai biyu ne suka same ka mun kare maka kakkare bi makarecin banza mai dauda to azaba ta in ka saci dukiyar al'umma sai ka kai ba waɗannan mutane kaga mutum cikin vewit mota jeep babba wanda bai san vewit ba sha biyu na dare karfe ɗaya na dare ake saka ta a shaƙe ta da kuɗi dola ko euro ko sefa na al'umma a je katon kaddara yana cikin daji shina cikin bukka an gane ko ƙarfi da zani shina wari sai a zo kuma sai a kai mai kuɗi kakan sababbi kun ya aje su ni ka kawo bukata a kaza nake so ce a dama na san zaka zo ai eh matsalar kaza a duba a ga yadda za a gyara maka ita ce to yanzu ma sai an abin da akwai wankan da za a yi sai ka iske excellence an cire mai sutura da shadda da komi an bar shi daga shi sai dan wando dan guntun wando kilot ashe naka ya zuba wani tsini har yayi wari shi zaka shi na zuba mai baka shi na bugun shi dum dum wallahi wallahi sai ya kare ci tash to ne in baka bi Allah ba sai ka bi katon banza wallahi wallahi da zarar baka bi Allah ba hanya biyu na wallahi sai ka bi ta banza kadiba cikin tafsiri na taysirul karimur rahman na imam sa'adi a cikin tafsirin sa'adi in ka duba cikin suratul baqara wajen wala ma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitaba allahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaiman imam sa'adi da yazo karkashin wannan aya sai ce Allah nan wata ka'ida ce ta rayuwa shine cewa da sun ka watsar da littafin Allah ba shine wahayi shine gaskiya ba نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون طب اذا سبي واتبعوا ما تتلو الشياطين ده كابر القراني ده حديثي da shari'a wadda an kai istinbati akan alqur'ani da hadisi kan bar akida ingantata ina zaka sai ka koma zuwa ga shirme ina fata an fahimci to haka ne tafiyar take da zaran kan kibin Allah kan kirke tauhidi to sai Allah ya gaba ka da kattan kaddara su ta cin dukiyar ka kuma babu wata nasara da zaka samu da ka ki taimaka ma man makka to in ka dauka ma wani zaka ba shi yasa zaka yanzu excellence aka ce ma excellence yana iya ma baban shi tsawa yana iya kin taimaka ma mahaifin shi amma sarakunan shi wallahi sai ya taimaka musu shi yasa yanzu kuke jin ma hakkalin magana ake yi a ce da ka haifi mai kuɗi ko ka haifi ɗan bariki gara ka haifan musu mata domin in ka haifan musu mata komi da ka sai asure ba ba kan bane amma baban shi da ya kira yau sai ce kai ka san tsohon nan ya da mutane tsohon shi ko ce mutanen daji na ko ko baban shi ce na sun dara dari sai ce babu amma ita zai ta kire shi budurwar shi ko kuma karuwar shi ko ba kan bane ta ce shege kana ina ya ce gani wuri kaza ta ce to shi ka hamsin nake so ya ce jira har ajima ta ce wallahi ban jira ko ba shi ne sai ya kawo su shi yasa azaba ce waɗannan matan da kuke gani yan duniya Allah ya yi su saboda waɗanda ba su taimaka ma iyayensu da matansu kaga mutum ɗan shi da cikin shi bai da lafiya za a kai shi likita ce babu kuɗi wallahi sai ka iske mamman shi da take sai da kosai ko ko ko baban shi da yake yin wata sana'a shi zai ɗauka kuɗin ya bayar a kai jikan shi a ina a asibiti amma wallahi tallahi kanin matar shi in yi ciwon kai wallahi sai an kai shi babban hospital an yi masa aiki kuma haka nan na aka tafi da cewa excellence ni wallahi nisa haka kai banci ma excellence wallahi waje na ba excellence kake ba ban zama da hita higari yau wallahi babu wani don baka kimanta mahaifanka ba to wace kima kake da ita baka kimanta ubangijinka ba Allah ce kake ta ba aika ba kyautata musu ba zaka ji mutum yana cewa yanzu kuma turawa suna ƙara ma wannan aqida karfi suna ce musu waɗannan iyayen da kuke gani suna cewa ku bar biyarsu saboda ƙauyawa ne ba su san duniya ba ko ko wani an kace a'a to ai babanka shi yayi kaza shi bai sadaki shi kaza sai ce a'a ai tura suka ce ku wahala ne suke yi mace ya gani mai kyau bai taba ganin ka ba lokacin da ya ga mace ya haukace ya kai sadaki ba kai yake son ya samu bai ma sai zai same ka ba dan haka can matsala ta ta kare da shi da matar shi aqidu ne suna da ana karanta da matasa wallahi kai hatara ina fata ana fahimta ta koko ana ba da labarin wani yaro da aka je gona aka je gona za a yi noma shi ya girma kuma bai son yi noma tsoho kuma tsoho girman shi a fara kare ba an ta yi gona ana aiki sai tsohon ce daga bana daga bana ban ci da kowa ma'ana kenan bai ci da mi uwan yaro shi ko yaro ce daga bana ni ban ci da mata kowa ma'ana kenan wa ko shi kenan don haka wallahi in baka yi na Allah ba ka yi na banza duk wanda ya kibin na Allah wallahi ba cikin sauki yake ba kan kibin na Allah wallahi cikin wahala zaka tafiya in kai yi abu don Allah sai ka Allah ya saba maka al'amuranka Allah ya taimake mu gaba da to Allah ya ce ya ce bi an mutu wallahu alimun Allah basalina bi khalqihi da halittunsa ko hakimun Allah gwadina fi sun'ihi game da aikinsa bihim da su a nan akwai wani abu da ya kamata mu fahimta shine cewa mun kawo al-asma'ullahi ta'ala mun faɗi su ka'idodi muka ce in an ka kawo su biyun din suna ba da wata ma'ana daban kaga wallahu alimun hakimun Allah masani da kaga nan ya tabbatar da ilimi hakimun hikima kenan hikima ce wadda an tare da ni tare da ilimi abu biyu kenan hakimun na Allah bai kawo hakimun ba cikin wani abu cikin komi Allah hakimun na alimun Allah alimun ne bi kulli shay mun gane wannan to sannan kuma yanzu wani abu me yasa a wannan ayar ta kare da wallahu alimun hakim ba a ce wallahu ghafurur rahim ba to da anka ce la yazalu bunyanuhum alladhi balawri matan fi qulubihim ko illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim Allah alimun na masani na ya san abin da ke cikin zukatansu hakimun Allah gwanina shi yasa bai bar wannan masallacin da suka yi ba sai da tona asirin su ba sai ko mun fahimta ba ma'ana munasaba tsakanin wannan abin da wannan abin mun gane wannan da kyau to wannan shine abinda wato suka kawo amma yanzu muna buƙatar mu yi bayanin sashen taujihin kira'at da ke karkashin wannan aya don wannan aya akwai kira'at karkashinta kafin mu je zuwa ga almunasaba bainal ayat da Allah ce la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum ko ba haka nan bane akwai qira'a ila an taqatta'a qulubuhum ana ya zamu la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum kuma akwai qira'a ila an taqatta'a qulubuhum kaga in ya jance ila an ta kafa kulubun sai ce wannan kira'a babu ta ko ba ka bari ha kira'a ce ta yaqu illa harful istithna'i ila kuma harful jarri to illa an ta kafa kulubun kenan la yazalu bunyanuhum alladhi banawi batan fi qulubihim illa an ta kafa kulubun sai suka tasu su sun daddace shi ko la yazalu bunyanuhum alladhi banawi batan fi qulubihim ila an ta kafa qulubuhum sai an kai inda zukatan su za su za su kakkatse su daddace su mutu shikenan duk ma'ana kira'o'in da aka ce musu ci wato karo da juna ba ko ba haka bane to dan haka dalibin ilimi sai shi hattara kawai ne ce to shi ya ji an ce ila an taqatta'a qulubuhum shin wannan qira'a ya ya take to qira'o'i ne wadannan su ne wadanda suka inganta illa an taqatta'a qulubuhum ko ila an taqatta'a qulubuhum akwai qira'at shadha wadanda su wadannan qira'o'i ne shadha ila an tuqatta'a ya an ce tuqatta'a sai an yayyanka wa zai yayyanka Allah subhanahu wataala ko ila an tuqatti'a kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka yayyanka zukatansu su ma'ana cin nasarar da kakai sai ya zan sanadiyyar halaka su da mutuwarsu ina ba ta ana fahimta ta ko ko ila an taqatta'a qulubahum sai da manto sai wannan shakkun ya yayyanka wato zukatansu ina fata an fahimci ko ko ila an wato tuqatti'a riba wato qulubahum sannan akwai kira'a wadda ke ita ma shadda ce walau qutti'at qulubuhum la yazalu bunyanuhum ba lauri ba fi qulubihim walau qutti'at qulubuhum ko da an yanka su ma'ana shakka suna tare da ita ko sun mutu sai sun tashi ita a ranar tashin kiyama ka ku ga wannan shine wato karshen karshen abin nan da haka dai kira'o'i da suke shadda muna ishara zuwa gare su wani lokaci saboda ɗalibin ilimi in ya ji abin da bai sani ba kada ya saurin cewa babu shi kaga kamar wannan kira'a da muka kawo afaman assasa bunyanahu ala taqwa min allahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanuhu mun ce akwai amman ussisa bunyanuhu akwai qira'a wadda take shadda ce kenan afaman ususu bunyanihi afaman ususu bunyanihi shin wanda tubalin ginin sa sannan akwai qira'a afaman asasu bunyanihi asas jam'i na al'usu sannan akwai qira'a afaman asu bunyanihi akwai qira'a afaman isasu bunyanihi jam'i na al'asas an gane ko duk kira'o'i ne daban-daban amma kuma akwai kira'a afaman asasu bunyanihi an gane ko ala taqwa min Allah wa ridwan dukkan su sai zamanto qira'at ne shadda waɗancan da muka kawo su kada ne qira'at waɗanda suke wato qira'at sahiha to la yazalu bunyanuhum alladhi banawri batan fi qulubihim ila an taqatta'a qulubuhum sai zukatan su sun yanke ila an taqatta'a qira'ata yaqub illa an taqatta'a qulubuhum sai zukatan su sun yanke ko walau qutti'at qulubuhum qira'ati shadda ko da zukatunsu sun yanke sun mutu wannan shakka tana tare da su Allah kai mu tsari wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala alimun masanina kuma hakimun Allah subhanahu wataala gwani ne a cikin komai wannan suna na alimun ga yayi atakin filosof dan ya nuna alimun bi kulli shay Allah ya san komai tunda an shahi muta'alliq to yan falsafa sai su ce Allah ya san abubuwa jumlatan amma Allah bai san su ba tafsila arabe kaga wannan hayaniya ce ko ba ka da mulki hayaniya ce a ce Allah ya san abu a dunkule amma Allah bai san shi a fahimci ba misali Allah ya san adadin mutanen duniya amma Allah bai san adadin jinin da ke cikin jikin mutanen duniya ba ko kasusun da ke cikin jikin su kaga wannan hayaniya ce wallahu bi kulli shay'in alim ko ga bane hakimun Allah gwani ne akan komai wannan yake nuna cewa duk wani dan kare haƙƙin dan adam ya shiga ta yin shi kai dan kare haƙƙin dan adam ko ba ka nan bane kai hayaniya gare ka kai ba kai kai dan adam wai dan adam Allah kuma Allah ya ce ga yadda za a kare haƙƙin dan adam kace a'a Allah baka iya ba to ba ka da haƙƙi naka to Allah ina ka in kai naka mutumin sai ka kare haƙƙin shi wanga Allah ne ya yi shi shi na da hudu da ba a kare mishi haƙƙin shi ko ba haka ba ni ka gani wannan abu mai sauki ne Allah ya ganar da mu ba da muje aya ta gaba duk da kira sai dai ta rayuwa yana da wahala mu kare ta yau inna Allah ashtara min al-mu'minin إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم masha Allah kafin mu yi bayani kan wannan aya kissa gina wannan masallaci tana buƙatar wani dan raskwana kaɗan na manta ban yi wannan bayani ba saboda za mu shiga ne dan cin muminai to kafin mu shiga na manta wajen ayar da muka ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum muka ce wannan amun ne urida bihil khas an gane ko sai muka ce min amwalihim saboda min bayaniya ce to min tab'idiyya ce ko ba kana bane ma'ana ibn rushd da yace min amwalihim amun ne uridu bihi al-khas saboda ba dukkan dukiyar musulmai bace ake fitar ba da zakka ba daga min ya fahimci wannan ba ma'ana akwai nau'i na dukiya na musulmi da ba a fitar masa da zakka ko ba kana bane gidanka dukiyar ka ne kuma gidanka ba dukiyar bace kana fitar masa da zakka gidan da kake ciki kaga ai dukiyar ka ce kun baka abin nan to shi yasa kina amun ne uri da bihil khas wannan kissa akwai abin da ya kamata mu fahimta a karkashin ta shine waɗanda suka gina masallaci ba dan Allah ba sun zama tomi sun zama to munafikai to akwai wani littafi kuma wani mashru mai kyau babba da ake kira liyar dabbaru ayatihi ka rike da kyau ka shiga cikin internet mashru ne na liyar dabbaru ayatihi wani yanki ne na ayata alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyar dabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab wannan mashru din ina ganin kasar saudiya take daukar nauyin sa amma ban sani ba dai 100% yanzu sun kai littafi ina ganin 17 shine za a nemo istinbati na tadabburi a ƙarƙashin ayoyi na alƙur'ani wanda za ka ga an fara shi tun daga fatiha har zuwa nasi a shekara da suna yin littafi ɗaya to kaga in suka yi sha bakwai ga alamu yanzu sun kai kusan shekara sha bakwai to wannan akwai wata risala da aka rubuta a ƙasar saudiya ana kiranta risalatul abin da an yi ta ne akan at-tadabbur magister ce wanda abdullatif at-tuwaijiri ya yi wannan binciken ya kawo ka'idodin da ake bi wajen tadabburin alkur'ani to nan sai ka samu wannan masta sai ka rike ka cire ka'idodin tadabburi ka gane yadda ake yi wannan nawa kenan daya na biyu liyan dabbaru ayatihi mashru ne sai ka zo sai ka tattaro waɗannan littattafan in ka same su sai ka rike kaga na fatiha littafi goma sha bakwai zaka riba sai ka tadabburin da aka karkashi bakara sai ka dibi littafi goma sha bakwai kowace aya in an yi tadabburi kanta sai ka duba ka gani kaga daga nan ka samu at-tadabbur ta'silan wa tatbiqan to cikin wannan littafi da suka zo karkashin waɗannan ayoyin والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا اي تدبري ne za a yi ko to shi tadabburi zaka ga wani abu ne wanda hankalinka bai kai gare shi ba sai a yi sai a nuna maka shi sai sun ka ce wato masallaci shine wurin da Allah ya fi kauna aiko ko ba haka nan bane da yake kuma in nace suna yi wa ba wai yana nuna kullum suke kawowa ba wani lokacin za su ɗauko magana ce ta wani babban malami na cikin magabata wani lokacin cikin mutane mu'asiri wani zai yi wata magana mai hikima sai su kawo ma'ana tadabburi ne na malamai na duniya ta musulunci na da na yanzu wallahi wannan in mutum ya sami wannan yana da kyau kwarai da gaske da shi da mashru na hidayatul qur'an dan hidayatul qur'an inna hadha alquran yahdi lil lati hi aqwam suna nan suna yin wannan mashru din kuma sun ce ban sani ba dai sun raba bincike kusan ko dubu ne ko dubu goma a duniya kaga in ka samu wannan binciken dubu goma na hidayatul qur'an ka aji kaga kai ma ka samu wata hanya ko ba haka bane hanya ce muke ga muku wallahi dan ba mu san ko rayuwa za ta yi tsawo ba to wannan gurin sai suka ce mu rike da kyau mu rike da kyau sai suka ce wurin da Allah ya fi kauna a bisa doron kasa ina ne masallaci ko ba haka bane kuma Allah ce a tsarkake shi ko fi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar ko yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah ko ba haka bane sannan Allah ce a tsarkake su an tahira baiti lil ta'ifina ko ba haka bane wal qa'imina wal ruk'i sujud a cikin hajji ko an tahira baiti lil ta'ifina wal 'akifina wal ruk'i sujud a cikin suratul baqara a tsarkake su Allah ce mushrikai bai dace su zo ba saboda su suna da shirk suna da najasa ma'nawiyya ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada shi yasa Allah ce duk wanda ya nufaci yin aikata zalunci a masallaci mai alfarma dan nan za a rubuta mishi zunubi in an manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kai yi niyya aikata mummuna baka aikata ba za a baka ladarawa daya ko amma in ka bari don Allah ba kulki na ka gani ba ko ba ka bane ko jandarma ko polis ko dogari ko ba ka bane to amma banda masallacin makka shi da kayi niyyar aikata zunubi sai a rubuta ma zunubi Allah ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim sannan Allah ya nuna waɗannan wuraren suna yin fi kauna sannan wannan wurin ku diba Abraha a wannan lokaci fawa ce a duniya da yake kai makka haribi Allah ya dashi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul ku dibi irin yadda Allah ya kimanta masallatai ya ba su daraja ya ce a girmama su wanda ya hana ma a yi sallah Allah ya kira shi min aflamin nasu wanda ya rusa masallaci ko ba ka bane wa man aflam mimman mana'a masajid Allah an yuzkar fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim wadanga ayoyi ne muka kawo su nuna kiman masallaci masallaci ne da kima ko bai da kima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi wuraren da Allah fi kauna a bisa doron kasa shine mi masajiduha أحب البلاد إلى الله مساجدها كما كان بني تو أما ده يك أن جينا مسلاتي بعد الله بس يقوم بولا الله يتي مزال سلام كي يسلا سنا أنك بيد ولا مسلاتي كان شيء بولا إن أكيد زبر بشارة سورة كور سوما إذا متنيا تشريتا مسأي ميتكي شارة كو ko ba shara bace to amma da yake don Allah aka yi sai Allah ya bada lada التي ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق شارع تابا da lada saboda don Allah akai ita ce suma masallaci wurin da Allah fi kauda saboda ba dan Allah akai ba Allah bai da shi shara shi yasa ikhlasi da niyya suna da tasiri a cikin aiki rubba amalin kabirin sakharathu niyya wa rubba amalin saghirin kabbarathu niyya aiki dan karbi sai ka iske niyya ta sa ya zabbata to in babu ikhlasi sai al'amuran su lalace shi yasa musulmi suna tsakanin illa guda biyu ko rashin ikhlasi ayi ba don Allah ba irin ɗabi'a ce ta munafikai ko ba kana bane ko kuma ayi don Allah amma ba akan ilimi ba an kuma irin ɗabi'a kiristoci saboda su ke kirkira abu wa rahbaniyata libtada'uha ma katabnaha alayhi shi yasa mushkilar musulmi tana tsakan kurinka ko dai ayi ba don Allah ba ko ya zama to don Allah an kai ababa ai irin yadda Allah ce ba an kirkira ne an kada cikin addini da mun tserance waɗannan ababen guda biyu ɗabi'ar munafikai da ɗabi'ar wa da ɗabi'ar kristoci da addinin mu ya miki al-ikhlas wal mutabaha shi yasa dole munafikai sai an gane su a cikin tafiya sannan ake fahimta su kaga munafikai masallacin su Allah ya ce bai yarda da shi ba ya zambola kuma haka nan bane la taqum fihi abada sannan sallar su ba don Allah bace babu ikhlasu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraquna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila in sun ba da sadaka ba dan Allah bane kuma haka nan bane wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna يحبون إلا وهم كارهون بل ما سنة أو كتكبت تارا ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مخرما مخرما دقاء واتو غرامة أبين دك ما أنتي لستاماشي غرامة يا واتو غرامة كما يد زهير ابن أبي سلمة تكين قصيدة شيتا معلقة يكي تشوادية ينجمها قوما لقوم غرامة ولم يهريقوا بينهم من أمحجم يا أنك كشمتون يا أنك تزا أبادة دي يا أنك وضع سبايركو تو كاغا yunajjimuha qawmun liqawmin gharamatan wani saboda wani da za a raba a baka naka rabo kai ma sai ka kawo gharamatan in ji malaman zaure ka karai ka karta ba gaira ba sabat wani ya kashe mutum kuma sai ka kawo tun da dan uwanka ba sai kuma fahimta ba to haka suke daukar duke da suke bayarwa dan haka dai ciyarwar su ba dan Allah ba masallacin su ba dan Allah ba wa'azin su ba dan Allah ba ko ba kana bane nasiha su ba dan Allah ba duk abin da za su yi babu Allah a cikin su shi yasa sai kaga abin ya yanki in kana son kuma ka gane munafiki sai ka dauki ka'ida guda biyu al-atrahu wal afrah ya ce al-afrah da yawa sun san al-afrah ko farin ciki ko halin farin ciki ko to al-atrahu ha atrahu ban ce atraku ba balle kace mutanen turkiya atrah atrah jam'i ne na tarh ko tarha shine bakin ciki kaji mutanabbi da ya tura wa mutanabbi kuna da kira mutanabbi da sha'iri ya tura maka kassa takarda an gane ko ta yi rashin lafiya ta sa tsammanin mutanabbi ya mutu sai ya tura mata takarda ko da ta ga takardar mutanabbi ta kalla sai farin cikin sa sai ta mutu to shine sai mutanabbi ya ce a ataha kitabi ba'da ya'sin wa tarhatin famatat sururan bi famittu biha ghamma ataha kitabi littafi na ya zama ta ba'da ya'sin bayan ta yanke kauna ta sadan bani na mutu wa tarhatin da bakin cikin da take yi na rabuwa da ni yace ko da littafi ya zo sai ta mutu famatat sururan bi sai ta mutu saboda tsananin farin cikin wasikar da ta zo mata famittu biha ghamma ni ko sai mutu da bakin ciki to munafiki in kana son ka gane shi kalli halaye guda biyu idan yana cikin halin bakin ciki to zai mai da matsalar shi ta kowa ce shi yasa yake amfani da sunan addini saboda addini na kowa ne ko ba haka ba yake amfani da sunan ƙasa saboda ƙasa ta kowa ce to in matsala ta shafi munafiki sai ya nuna ta shafi addini ta shafi ƙasa saboda yana son a kashe mai wannan matsala amma idan matsala ta shafi wani wanda ba shi ba to shi bai yarda da matsalar ta shafe shi ba ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da zancen kasa ina fata na fahimta ta idan farin ciki ya same shi da alkhairi sai ya jaye shi shi kadai yake son ya ci idan ya ga mutane da alkhairi sai yana son ya yi amfani da sunan addini da sunan kasa saboda a dan mai haka zaka yi ka gane munafiki da kayan ka zaka gane shi وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معكم إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كما منافقي كان تيما كامشي إذا كسامو الخير بكين شكي زيجي an gane ko alladina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaykum wa nmna'akum min al mu'minin in alkhairi ya same ka koda kana taimaka mishi bakin ciki yake shi in sharri ya same ka kuma ya ji dadi to ɗabi'an munafikai kenan Allah kamar tsalle munafinci to da haka wannan raskwana dole za mu yi shi an nuna min lokaci yayi wannan aya ba za mu samu fassara ta ba amma dai nan inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ta tafi akan al'ada ta alqur'ani shine alqur'ani mun ce da ka ababe kishiyoyin juna ko ba ka bane an yi zancen munafikai munafikai kuma kafirai ne a boye mu'minai ne a bayyane yanzu kuma za a yi bayanin mu'minai na gaskiya kaga an kare maganar munafiki za a yi maganar mi za a yi maganar mu'mini haka qur'ani yake tafiyar da al'amuransa in yayi magana tsanani sai yayi magana mi sauki fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra kaga sai ya kawo kishiyoyin juna ba haka nan bane فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا منافقين إن الله اشترى من المؤمن أنفسهم مؤمنين المقابلة ba wanda mukabala ba da ake zuwa a tara malamai a buga wanda mukabala fil usulubil qur'ani ce abin da muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh